ثم لتاني والنهادو في مدرب وإن مفاق السلبي وليس ما في أول مقابلة أذنا ولا تكفية لما تلا فالمتوازي رده مرسه أو في الأجلين فنصره وإنه قد ساوت المقارنة في الوضع لا تكفية موازنة نعم وإنه أفرادها مقابلة يقال في أوزانها مواكلة Wani fa ثم اللتان sannan wadda jinoli guda biyu وزنها wanda awon da zuhulubin ya saba مدرب shi na gida gida ya gida shi wanda sai mu dan rabi kenan kamar kamar da ke janabu mu haddu rihali wa mu- wa muhayyamul amali to da rihali da amal ya saba ba wa dai mu ne shi na gida shi na gida shi mu dan rabi kenan وإن وفاق تلبي to idan suka zama sun dace وليس ما في أول مقابل وزنا sai dai abin da yake cikin na farko ba mu bai ba muqabala bane da na biyu a wajen awo ولا تكفية لما تلا ba ta kibiya ba ba ba- ko kuma ba kishiyar wajen ta kibiya ga abin da ya bi din nan al mutawazi shi ake ja da shi ake ja da shi wato sanje yi mutawazi wato tsakanin wannan da wannan ba muqabali bane amma kuma ya aunu to shi ake ja mutawazi kawai misali Allahumma a'ti kullu mumsikin talafan wa wa a'ti kai kullu mumsikin kullu mumsikin halafan wa kullu mumsikin talafan da halafan da talafan din nan ai sun karu juna ko ai awon su da amma ba ai ba daidai ba daidai suke ba amma awa ɗaya ne to shi da ake ta hutawa zai kenan amma ka ga a cikin kishi a cikin wannan kalma da wannan kalma da haɗa kullum kullum mumsikin halafan kullum mumsikin halafan da kullum mumsikin talama ai ba kishiyoyin juna bane kamar mu to shi da ake ta hutawa zai in ku a ciki gashi nan زدته مرسأ to wanda ku aka samu in aka samu ku kishiyoyin juna to shi da ake ta murasai kamar da Allah ke ta inna ilaina inna labarara da fi na'imin wa inna fujjara da fi jahim ai a kalmar wannan da wannan ai akwai kishiyoyin juna wannan a labarara da fi na'imin wa inna fujjara da fi kafin ai akwai kishiya to da- da- da na'imu da jahimu ai kaga su kuma sun yi saka awo ɗaya ne amma kuma a lafazin wannan da lafazin wannan akwai kishi- kishiyoyin juna أو هس بالأجزين ko kuma yau an keɓance shi aka ce wato ajijinsa ya zama sun- sun yi tasisi a wazanan ya yi mutakabiyatan ko warawiyar والمرسأ shi ne ake caji murasayi kenan nace shi ne murasayi wanda sun yi daidai a wazani da rawiyi da lirabi kifanar kimin zikira habiban wa manzili su gida ya bayar da huli fa haumali da manzili da haumali awon su daya lirabin su daya shi ne ake caji shi kenan musarai إن تكون قد ساوت المقارنة to idan kuma ta san ta yi ta yi daidai da mukarana في الوزن a awon ɗaya ne لا تكفية amma ba ta ba kabiya da ba kabiya da suka yi daidai ba to shi موازنة ake caji shi kuma wazana kenan shi ma za mu zo da shi jiran gidan wazana kamar da yake cewa wani maruku maskufa wanda rayu mabsusa awan da ba ka san ba mu da takuri ba ka kai kuje ai duk kaga a a ma mu ga ba mu da shi anan da ta kake wajen sa Allah ramma abu anan karshen da aka ka ce mabsusa ka kare da sunja ne maskufa nan kuma ka kare da fa kaga ai kaga kaga ai ka sun karu juna mutawazi ne gidan to shine mutawazi yake je وإن تكون أفراد shine masala kai shine masala وإن تكون أفرادها مقابلة idan ba a far sai duk mutum mai mukabala da ɗayan يقال في أوزانها مواطلة ake ta mu masala kenan a cikin awalinta kamar amma a cikin aka samu a cikin lafazin nan da wancan awo ne amma sai aka samu irin lafazin waɗannan a cikin ba'alinta an samu irin waɗannan lafazin ba'alinta a cikin wannan kalmar shi ne ake cewa shi ne wasila kamar da yake cewa wa'adina wa kitabul mustabira wa'adina wa siratal mustaqima da mustabira da mustaqima ai kun zama mutan da mimi da sirrin da ai sun zama iri ɗaya ne ko to shi za ka shi ne ake cewa wasila ne wasila kenan السجع abin da ke sanya أقسام rabe-rabe ne أحدها الآية المدرب akwai mutarrafi وهو أن تهتلف الفاصلة shine fasila ta zama a wajen au نهو gaba ka ce ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد أهلكم adawaran da wakaran da adawaran ai sun saba Eh, amma a duk ko ne ya kare da ra وكقولهم a fadin su ينابه محد الرحال.
ومهيم hali الآمال shine ba wajen san wajen aje suna da kuma fiye wajen gurin da na gushi gushi da mahali da da da ma- da da da da da da da da da rihali da amali sun sai ka ga saba amma duk sun kare da nabi الثاني نبي.
المتوازي akwai mutawazi wanne ne shi هو ما تبقى وزنا shi ne sun sun gama awo ولم يكن ما في الأولى mukabil مقابلا لما في sai dai a الثانية cikin abin da yake na farko ba ba- babu kishiyar na na biyu في الوزن أو. da والتقبيل kaiya babu kishiyar sa قوله قال تعالى تعالى إيش إيه؟
فيها سرور marfu'a wa akbar mawdu'a da marfu'a da mawdu'a haka sun kaga sun sun yi awo da amma sai dai a cikin wannan kalmomin ba kishiyar juna وقوله صلى الله عليه da fatan وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam اللهم ala kulli mufikin halafan wa ala kulli mufikin talafan da halafan da talafan da ثالث na na uku akwai المرسل murasai wanne ne shi وهو أحسن shine mafi kyau a ce murasai قول التلخيص da wani tare ce wa a tarbi da ce wa tarbi a ce murasai ya bi ما قال شعوب هؤلاء kamar da shi wa wudi ne ba da لموافقة قولنا saboda ya dace da fadin wadan rabu والركن da mutawazi والتوازي.
sai a ce murasai shi ma zai وهو ما كان في الأولى مقابلا ce لما في limami shine abin الثانية da yake cikin tabarko akwai kishe sa na biyu وزنا أو.
وتقبيلا da kariya قوله تعالى kamar da Allah ya ce inna ilaina iyabahum ثم إن inna alaina hisabahum نعم a gani aya fi kishe wannan مم.
إن الأبرار lafi لفي da imin wa inna al-fujara lafi da imin نعم وقول da wannan الحريري hariri يتبع الأسجاء yana yin بالجوارح da take الأسماء bi jawahir labdi da wannan masu kama da jawahir ويقرأ الأسماء yana kuma majiyai fi zawajir wani kaga kaga a cikin wannan akwai kishin wannan wannan masu tsawatar wannan masu firgit masu abin nan
فإن- zawajir da da jawahir فإن كان معه زيادة in aka إباجة samu tsakanin ma aka ce tsakanin malamin zan an samu sabani amma akwai munafaka أو مقابلة ko akwai akwai akwai mukabala أو جناس ko akwai jirazi ma زاد في الهدى a wannan kyau kyau ne akan kyau قوله صلى الله عليه kamar da mazala ya ce a ɗa'ibu shakiru mai cin abinci wanda yake gode Allah kawo mai azumi ne mai haƙuri haka mai ci kishiyarsa kaga mai mai ah, mai azumi mai godiya kake yanzu a sabiru نعم رواه الترمذي libuzi ne libuzi ne libuzi ne rodo وقول الشاعر kamar da mawaƙi فهري وجبرت سيفي lilmutadi wanda ya kamar bi lilmutadi فهري وجبرت kaga سيفي kunan garwashin ka sakalinsa للمؤتد a wajen mai shi ake samun sa ورهيق خمرة ruwan سيفي daɗin giyar zubar ruwansa للمؤتد ga mabaraci ne shi kuma ai kaga kishiyar waɗannan an ce hariku Na'am.
kishiyar rahiku ne jamratu kishiyar hamratu Na'am.
saifu kishiyar saifu ne limutali ne ko da limutali haka amma da mutali da mutali ai kaga shine shine taje shine murda taziyi amma a cikin sa akwai kishiyoyin waɗannan وقولهم da wadan su إذا قلت الأنصار idan mataimaka su karanta kallatul قلت asrar الأنصار haka da karlatu da kallatu da ansa da ansa ai kaga su ne jira su ne taje idan masu taimako suka karanta a zai yi da kuma da kuje وقولهم da fadin ma wara alhalqi damimi illa alhuluqu damim نعم ma wara alhalqi damim dan saboda jira jinazi illa alhuluqu damim naje abin da saboda jinazi ya fito ba abin da yake bayan tabi'a mummuna sai har sai abu sai abu mara kyau shi ne tabi abin da zai yake ba ta kenan halqi damim ila huluqi damim
الرابع na hudu akwai المسرع musarrahi وهو من dalila ne زيادة akan dalil وذكره في ya yi الإباء ya fi ila وهو توافق آخر المسراء الأول shi ne misra'in farko zama ya dace وأجل المسراء الثاني da ajin kashin rubu za a yi tafi zama sun yi daidai في الوزن awon su daya والروي da ruyin su daya da والإعلام su daya وعليكم ما يقول به مت- في مسالك القصائد to yawancin inda ake wannan a farkon farkon kasida da inda za a fara baiti to a far- a baiti farko ana ake irin wannan كقول إبريل a bai da قيسي wurin kasida zai fara da tawula a farkon da zai fara zai ce ibadan ki min zikira bibin wa manzili zikir ya bayar da bibin fa haumali da manzili da haumali awon su daya da ramin su daya نعم وقد يأتي في الأثناء to wani zai zuba wani zai ka zo ba farkon bai a farkon kasida bai ka za tsakiyar ta ba وقوله kamar a فيها cikin cikin wannan baitin ba لا kuma يولي ne da للدوي a lanjali الأمثل والإصبع من ذوي الأمثل.
a gani yace ya kai dare mai tsawo a lanjali baka yayi ba مم.
bisube wa mal isma wa bi amsali da da anjali da imsa da amsal din ka ko da ya kai da libi وقسمه في التبيان ya raba ya fi tibyan dan uwa mutane suna ta magana game da cewa suna turo waya kan zancen wai sha'anin zanga-zanga da za'a yi to gaskiya ba mu cika yin maganganu a nan wajen karatunmu na irin abin da shafi waɗannan abubuwa ba to amma dai ni abin da na iyakacin tunani na ita zanga-zanga a bamu demokuraɗiyya ta limana halal ita ta yadda da a yi ta amma idan mu da muke shiga cikin halin damuwa da man muka ce zanga-zanga za a yi wuta ko ba za mu tura ga shi ba Allah ba zai fi damuwa shi da kawai abin da za mu yi in dai mun ce a kan zanga-zanga ne to ma baya haka muka yi muka kuskure muka zaɓi wani muka ce in ya ci shugaban ƙasa za mu tura ga cikin mazo Allah ya shi to ya da kun ya isa to wani bai fi wani kusan ce zanga-zanga ce za ta fi damuwa saboda haka ita a wajen siyasa ba ta yan siyasa ba ba haram ba ce ta lumana ita ce ita lumana amma a ce in an yi za ta fidda mu daga titi ina tabbatar muku ba za ta fidda mu ba sai da kuma koma cikin wani bala'i ma saboda haka laisa da hamin duniya da ya kashi ba ba wanda zai yi gamsi ba kan ba Allah saboda haka ai mu tsaya kofar Allah tun ita muka saba da ita ita ce ba ba ruwanta da fitina ba za a harbe ka ba ba za a hana ka shiga ba sai ka rufe kofar ɗakin ka za kofarsa kana cikin gidanka mu gaya masa ga abin da ya dame ni to sai Allah ya fitta mu daga cikin wannan halin da muke ciki amma kar mu yadda mu sake kuskuren da muka yi a baya kwanan da mun kula kula haka muka yi fako muka ce wanda zai fitta mu Allah ya ce to ya fitta ku ya isa aka duk wannan bala'in daga nan aka faru shi aka ana ciki da aka rubuta cikin bala'in ma da ba su shiga irinsa ba to kuma yanzu mu sake barin Allah mu ce wani wani ga mana ce wai ga wani abu da za a fitta mu daga ciki ba Allah ba wannan ganin shi da yan uwa mu da kuma Allah mu shi da dai shi ne magana assalamu alaikum a ce a karatu haka a ce a karatu Allah ta ya salatu fatihu a jiya gaje. لم نشرح Buhari da muke cikin na Allah ka yayi mana shi. Allah ki da rashi. Na da rabadi. Amin. karanta fata Alhamdulillah.